على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين باب التمييز تعريفه اسم ذو انتصاب فسرا لنسبة أو ذات جنس قدرا نعم كان صب زيدا عر... كان صب زيد عرقا وقد علا قدرا ولكن أنت أعلى منزلا وكاشتريت أربعا نعاجا أو اشتريت أرف رطل ساجا أو بعته مكيلة أروزا نعم أو بعته مكيلة أرزا أو قدر باع أو ذراع خزا وواجب التمييز أن ينكر وأن يكون مطلقا مؤخرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه a yau juma'a muka ce yau muna 24 ga watan rajab hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1443 hijiriya wanda ya daidai da 25 ga watan februari shekara ta 2022 za mu ci gaba da karatun na hau a cikin littafin نظم متن الآج الرومية واللفر شرف الدين الأمريطي رحمه الله تعالى wanda a yau muna darasi na nawa da takwas har ya kai da takwas to masha Allah addarsu a darasi na 28 a cikin wannan littafi mai albarka to za mu tashi sabon babi mala ya ce babu tamyiz wannan babi ana kiran sada babu tamyiz idan an ce at-tamyiz yana da sunaye daban-daban akan ce at-tamyizu ana kiransa kuma al-mumayyizu haka ana kiransa da al-mufassiru ko at-tafsiru ko al-mubayyinu ko al-mubinu duk wayannan sunayen tamyizi ne duk wanda ka ji malaman nahawu sun ambata to abu ɗaya ake nufi eh asma'un ne muta'addida li musamma wahid saboda haka abu ɗaya ake nufi ko at-tamyizu ko al-mumayyizu ko at-tafsiru ko al-mufassiru ko al-tabyinu da al-mubinu babu al-mubayyin eh al-mubinu at-tabyin to wannan shine to idan an ce at-tamyizu ko at-tafsiru ko kuma attabiyinu fil lugha a lugar larabci abinda ake nufi faslu shay'i an gairihi rabe wani abu daga waninsa a nuna wannan baya tare da wannan ko wannan ba wannan bane wannan a harshen larabci kawai shi ake kira tamizi faɗin Allah ta'ala wamtazul yawma ayyuhal mujrimun eh to ma'anar aya wallahu a'lam ai infasilu minal mu'minina ya ku kafirai mutanen banza mabarnata eh kuware daga masu imani to shine wamtazul yawma ayyuhal mujrimun to daga nan ne malamai suka ce kenan asalin dan wamtazu daga imtaza ne an gane ko bi ma'ana shine al-infisal kaza ya rabu da kaza kaza ya rabu da kaza to wannan shi ne to amma a istilahi na annuhat su suke da haƙƙin dama su gaya mana wancan duka a harshen larabci ne don komai da ka gani inda ilimi ne to yana da ma'anarsa a luga yana da ma'anarsa kuma a istilahi ma'anar luga shine yadda larabawa sun ka baiwa abin ma'ana ma'anar istilahi kuma yadda malaman wannan fannin suka baiwa ma suka bashi ma'ana eh, to za ka ga dai da'iman ah, ma'ana ta luga da ma'ana ta istilahi za ka ga akwai alirtibat akwai alaka ba ga za ka ga ba rabuwa suke yi ba za ga istilahin ma wasu abubuwa ɗaya ne za a ƙara Eh, to shi yasa cikin tarifin da za mu kawo na shi malam za ka shanshana ƙamshi na ainihin waccan ma'ana da mun ka faɗa ta luga to shi ne ya ce ta'arifuhu bayanin menene tamyizi sai ya ce ismun abu na farko suna ne kenan wa tamyizu la yakunu illa isman tamyizi baya zama wa sai suna ba a samun fi'ili tamizi ba a samun harafi tamizi sai ka kiyaye wannan dabit sai ce bin kuma ma'abuci na saba sau da haka duk inda ka ga tamizi to mansubun ne za ka ga ana cewa mansubun alat tamizi idan malamai sun zo bayani sau da haka at tamizu لا يأتي مرفوعا ولا مجرورا وإن كان ضد wasu malamai sun ce idan an shigar da min gare shi ko a wasu halaye ba su da yawa sosai yana iya zamowa majruri fassara wanda ya zo ya yi bayani ya yi muna tafsiri linisbatin dangane da alaƙa ko dangantaka da ke cikin jumla wannan na ɗaya kenan auzati jinsin ko ya fassara mana wata hai'a ta jinsi ƙuddira ko ya fi kyau ba ƙuddira wadda za a ƙaddara wannan tatmimul baiti ne a to anan cikin wannan baitin guda da kuka gani ya kawo mana ta'arif na at-tamyiz da kuma kashe-kashensa guda biyu mun ji cewa tamyizi suna ne ma'abuci nasaba wanda zai fassara ɗayan ababe guda biyu ko dai ya fassara nisba nisba ɗin yana nufin alaƙa dangantaka ko kuma ya fassara wani zati na wata hai'a ko wani jauhari amma wanda yake na jinsi wanda yana yaduwa sosai da ba a kawo tamizin ba to za a iya dora shi akan wani ko akan wani ko akan wani ko akan wani to daga wannan sai malamai suka ce at-tamyiz yanqasimu ila qismaini akwai tamyizu nisbatin ko kuma tamyizu jumlatin sannan akwai tamyizu mufradin eh ko kuma tamyizu zatin wahida wannan su ne karkasuwar tamyizi guda biyu ko dai a samu tamyizi na jumla shi tamyizin zai zo ya fassara jumla ƙurungum almusnadu da almusnadu ilaihi alfi'il wal fa'il wannan shi ake duk tamyizin da ya fassara ko almubtada wal khabar eh yawwa to duk tamizin da ya zo ya fassara jumla ya fassara fi'ili da fa'ili ko ya fassara mubtada da khabar wadda shi ake kira da tamizu nisbatin ko tamizu jumlatin tamizu mufradin shine yawa ishara da au zati jinsin kuddira shine zai zo ya fassara ibhami wanda yake cikin wata kalma kwaya daya ba jimlar ba Eh? wanda galibi kamar yadda zai zo nan gaba galiban ya ati fil adat yakan zo a harkar lissafi da sauransu shi tamyizu mufradin amma shi tamyizu jumlatin galiban yakan zo ko dai muhawwalun an fa'ilin ko muhawwalun an maf'ulin ko muhawwalun an mubtada'in to galibi shi tamyizu jumlatin ya fi tahowa kan wayannan ababe guda uku shine a yi tahawilin almusnad daga fa'ili sai a mai sai tamyizi ko kuma a yi tahawilinsa daga maf'ulin bihi sai a mai sai tamyizi ko daga mubtada sai a mai sai tamyizi duk wannan malam ya kawo misalansu to wannan shi ake kira da tamyizu nisbatin saboda dangantakar da ke tsakanin ko alfi'il wal fa'il ko almubtada da alkhabar eh an gane wannan ko to wannan kenan amma shi tamyizu mufradin shi kalma kwaya ɗaya zai fassara ma kalma kwaya ɗaya ce an ka ambata amma mubuhama eh tana tana da ibihami to sai tamizin sai ya zo sai ya ɗauke wannan ibihamin wannan lubsu ɗin da aka samu sai ka gane abin da ake nufi amma ta zamo zati ne na jinsi to wannan shine abin da wannan baiti ya kunsa to in ka fahimci ta'arifi to in ka zo wajen misali sai abin ya zama da sauki a da zarar ka kasa gane ta'arifi to ko an kawo ma misali ba ka ganewa fa'idar da ake son ka fahimta ba za ka fahimta ba to sai ce kan sabba zaidun araka wa kare ala kadira to wannan misalai guda biyu da ya kawo da na uku ɗinsu gashi can walakin an ta'ala manzila dukkaninsu wa'annan tamizu jumlatin ne tamizu nisbatin ne saboda haka in sabba zaidun araka arakan shine tamizi kadara shine tamizi na waƙadi ala walakin an ta'ala manzila manzila shine tamizi to dukkaninsu sun fassara jumla da ta gabace su saboda haka araka ya fassara alfi'il wal fa'il wanda ya gabata haka shi ma kadara ya fassara alfi'il wal fa'il da ya gabata haka walakin an ta'ala manzila ya fassara almubtada da labari to wannan shi ake kira da tamizu nisba saboda akwai nisba bainal fi'il wal fa'il akwai nisba bainal mubtada'i wal khabar akwai alaka akwai alaka tsakanin su yawwa to yanzu dukkanin su yanzu da cewa kai in sabba zaidun kai shiru to da zaidu da in sabba dukkanin su akwai ibihani in sabba zaidun zaidu ya kwarara kaga akwai ibi hanyi kwararan ma akwai bukatar a san menene zaidu akwai bukatar a san me ya kwarara me ya zubar saboda haka yadda in sabba yake bukatar tafsiri haka zaidu shi ma yake bukatar tafsiri to amma da kace araka to sai wannan ibihami ya bushe zufa ba ruwa nake nufi ba ba komai nake nufi ba a zufa to wannan shine ma'anar ta'rifu husmun zuntisabin fassara saboda haka fassara din nan ya koma ga insabba ya koma ga ainihin zaidun to wannan ba haka asalin zancen ba fa eh wa zai gaya mana yadda tarkibin yake fil asl da wannan tahawili aka yi muhawwalun ne an maza an fa'ilin ko an maf'ulin wanda hatta cikin ƙur'ani nan gaba duk za mu kawo akwai su eh wanda sai ka gano asalin kalmat eh, asalin tarkibin to sannan sai ka dawo me yasa an kai wannan tahawili me yasa ba a faɗi wancan ba sai aka faɗi wannan duk sanda an kai al'udulu anil asal to akwai dalili ga abin da asali amma sai aka kauda kai a kansa sai aka faɗi wani abu eh yanzu misali malam me sunanka yawa sai an ga ce malam to me yasa ba ambaci sunanka ba an ka ce malam a kunya ba malam kunya ce abu kaza shi ne kunya eh kawai ya an ce salahu kenan ba girmama eh sai an ce ba malam sanda girmamawa eh to wannan yana da yawa cikin larabci amma wanda ya zurfi cikin balaga shi zai gane irin wannan abubuwa wanda ya karanta balaga sosai ya san asararu na arabiya ƙur'ani yakan zo da yawa da wannan usulubi ga abin da asalin ibara amma sai a juye sai a kau da kai kanta sai a ambaci wani abu na daban saboda wata nukuta balagiya saboda wata fa'ida ta balaga to irin wannan nan ne balaga za ta yi aiki wanda bai da balaga a nan to sai dai a bar shi baya tun daga ya an tambaye ku ya asalin zancen kowa ya yi shiru a ya nuna ba ku karatun balaga ke ya nuna ba ku karatu to asalin tarkibi shine in sabba arku zaidin in sabba araku zaidin zufan zaidu ya zuba shine asali ba shi zaidun ne ya zubar da zufansa ba amma sai aka yi odol aka kau da kai daga wannan asalin sai aka ce in sabba zaidun arakan to me dalili ba a faɗi wancan ba sai aka faɗi wannan tunan ne fa'idar balaga za ta fito sai suka ce liyadulla alal umum wa shimul don ya nuni kan cewa gaba ɗaya zatin zaidu ya jiƙe da zufa kuma ya zuba a ƙasa to haka ɗaya za a faɗa sai a samu wannan fa'ida amma da cewa an kai in sabba araku zaidin to zai iya yiwuwa ma zufan bai da yawa kawai dai wani abu ne ɗaya zuba amma sai aka ce in sabba zaidu na arakan eh yanzu an samu ashimul an samu al'umum zuban gaba ɗai ya mamaye zaidu ya yawaita shi yasa har ya zuba to wannan suna kiransa muhawwalun anil fa'il shi arakudin nan asalinsa shine fa'il in sabba fi'ilun madin mabniyun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi عرق شين فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو مضاف زيد مضاف إليه مجرور هذا هو العصر أما سأكت إن صب زيد عرقا ينظر عرقا صار تمييزا إن صب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب هذا زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو المميز وهو المفسر وهو المبين عرقا سيكتي تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر توانا شيني shi ne akwai irin wannan misali a ƙur'ani da yawa kamar faɗin annabi zakariya alaihi salam washta'alar ra'asu shaiba a gani wannan ba shi ne asali ba a gani washta'alar ra'asu shaiba ma huwa al'asul واشتعل شيب الرأس شيب الرأس هو الأصل اشتعل فعل ماض مبني على الفتح شيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف الرأس مضاف إليه تسأكي عدول سأكتي واشتعل رأس شيبا ba kan ne ya kama da hurhura ba hurhura ce ta kama kai eh don kaka zo fassara ka ce kai ya kama da hurhura a to wannan ya nuna baka sa aikin ka ba eh lasta arabiyan eh kai baka da alaka da larabci kenan eh eh so da haka hurhura ita ce ta kama kai dama ita ke kama kai ba kai ke kama hurhura ba kaga wanda ya zan kwan gaba kwan baya yawwa to me yasa aka faɗi wannan madadin washta'ala shaibur ra'asi sai aka ce washta'ala ra'su shaiban eh sai aka yi udul daga fa'il sai aka kawo tamyizi shi ma suka ce li yadulla ala al'umum wa shumul dan ya nuni kan cewa gaba ɗaya kan nasa ko ina warwara ce walau ƙila eh washta ala shaibin ra'asi to haza ya dullu ala anna shaiba yumkinu an takuna kalilan ko an yakuna kalilan wa an yakuna kasiran ala haddi haza ta'abir yumkin ko da kwara biyu ce a cikin kai ko uku ko hudu ko kuma dai tunda an yi amfani da ishta'ala shi zai hana ya amfani da kwara biyu ko uku a ɗauka dai misali a ce kashi biyu cikin uku na kai shi ya kama da furfura eh to zai iya ɗaukar ta'abirin washta'ala shaibun ra'as amma washta'alar ra'asu shaiban to wannan baya nuni akan komai face kan gaba ɗaya ya kamu da furfura Hmm? yawwa saboda haka hurhura ko ina akwai ta ko ina ta fito ko ina ta kama irkasa an kunna ma leda wuta to wannan shi ma muhawwalun ne anil fa'il eh to wannan shine dalili to akwai ire-iren su da yawa to sai ce wa qad ala qadara ko an gan shi ko? Haƙiƙa ya ɗaukaka shi zaidu ta fuskar daraja, shi ma haza laisa asulan, ma huwal asulu. Ya asalin tarkibin yake. Eh? To ɗan gyara kaɗan. وقد على قدره هذا هو الأصل eh ba sai ka ambace zaido ba wannan babu balaga wa qad ala qadaruhu hmm yawwa shi ma muhawwalun ne anil fa'il saboda haka qadaran eh kaga shi ne tamizi amma asali shine fa'il shine fa'il hmm to ina misalin muhawwalun an maf'ulin yanzu mun gama akan muhawwal an fa'il a yi tahawilin fa'ili a mai da shi tamiz to a ina ne za mu samu inda an kai tahawilin maf'ul zuwa tamiz kuwa ba kwa karatun nahawu kowa ya zura ido annasu ma annasi to me an kai eh me ya tamizi ciki eh to ya asalin zancen yake eh babu tabizi jiki ya shek babu tabizi maf'ulun ne mutlak tabizi muke bukata inda aka samu tabizi ka qaulihi ta'ala wa fajjarna al-arda uyunan hmm? to suka ce laisa aslan wal aslu wa fajjarna uyunal ardi muka kyakkece idanun ƙasa marmaro na ƙasa ba wai ƙasa an ka kece ba ka fahimta ba marmaro na ruwa mai hidda ruwa shi aka faffan aka ɓaɓɓalle sai ya dinga kwararar da ruwa da a rufe yake to da ana buƙatar ruwan su fito sai aka ɓaɓɓalle shi sai ruwan ya dinga fita shi ne wa fajjar na al'arda oyuna ba ƙasa tana na ala asliha in ka ce mun kece ƙasa to kai ka faɗa ba allah bai faɗa ba sai ka tanadi hujja ranar tashin kiyama ka kare kanka ko ba haka ba to saboda haka uyunan dinnan asalinsa maf'ulun bihi ne amma sai aka yi al'udul sai aka mai da shi tamyiz sai aka ce wa fajjarna al-arda uyuna mun bude to haza ma za ya dulla shi ko me ma huwa sirru eh ma huwa sirr qur'ani ne fa subhanallah eh afala yatadabbaruna alqur'ana hadha huwa tadabbur in ka ji an ce tadabburi haza huwa kaza shi ne asali amma an ce kaza me sirri me fa'ida in ba ka gano wannan kaga lasta min ahalil ƙura'an ko ka haddace ƙura'ani ba ka cike ahalinsa ka dai haddace haruffa da kalmomi kawai amma lasta min ahalil qur'an waɗanda za a wa bishara karrama su lasta minhum baka ciki eh shiru to sun ce fu'ila zalika li yadulla ala quwwatil infijar hmm? an faɗi haka don a yi nuni kan cewa buɗe idanun nan da aka yi na marmari wato da ƙarfi aka buɗe shi an gane buɗe shi aka yi da ƙarfi dama ruwan suna jiraye hanyar su ce sai aka tare ana buɗewa sai suka fita da ƙarfi haza huwa sirru fakat to Allah ya taimake mu wani a haka fa ake ta rigima da shi sai ya yi wa'azi sai ya yi tafsiri sai ya yi karantarwa ba ka tausaya ma kanka Allah bai saukar da wahayi ya ce kai dole sai ka yi karantar wannan to karuwa maganga asiri eh alaikum anfusakum kai ta kanka kai ka dai kokari ka tsira inda ko baka yi ba akwai masu yi to ba sai kayan rigima ba to rashin tsoron Allah ne da neman suna shi ke jaye wasu abubuwa walakin an ta'ala manzilan sai dai kai kafi zaidu ɗaukakan matsayi eh zaidu tabbas wa kada ala ƙadaran amma wa anta kai al-mukhatab a'ala manzilan to shi ma wannan muhawwal ne ba wannan ne asali ba me asali ma huwa al'aslu ya jama'a ayin ta ba ku sadaka tun ɗazufa ba abin da kun kai ma huwa al'aslu hmm? hmm? shi ne an ka faɗa yi ana son ka mai sai zuwa ga asali ba ta karari za ka yi ba manziloka a'ala haza huwa al-asl manziloka a'ala kaga manzilu ismun marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihu al-akhir wa huwa mudafun wal kafu damirun بارز متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه أعلى شيني خبر أه؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر تو سي أكي عدولي سي أكتي ولكن أنت أعلى منزلا منزلا كاغني مدد منزلك تو wannan suka ce muhawwalun ne anil mubtada ila tamyizin wannan fa yana nan da yawa cikin qur'ani hmm? shi ma akwai cikin qur'ani akwai shi ba zai lalaba aya duk tilawa ɗaya ta kuke ta ku barci a kuna da ƙur'ani ba ƙur'ani na gare ku ba akwai kalimatu gare ku menene ta yake cewa to na ga akwai wata kafi ko yawwa inda yake cewa kawo wadda adda sauƙi-sauƙin fahimta menene farkon ayan nan subhanallah kun kasa motsa eh to yauwa ga wata sahibul jannataini ala in tarani ana aƙalla min kamalan wa walada yawwa ta yi ana aƙalla min kamalan wa walada ai mali wa waladi aƙallu minka haza huwa al'asul mali wa waladi aƙallu minka saboda haka da almal da walad an gane su ne an kai tahawilinsu anil mubtada sai aka mai da shi tamizi shi na nan da yawa cikin ƙur'ani to shi kuma me fa'ida a nan ka hafi me sirri to shi an ba da azamin bai yiwa ya ta ba da sadaka haka kawai bai yiwa ya ta ba da sadaka sai a nemo me sirrin da aka yi al'adul aka yi adalu an al'asili ila gairi al'asili aka bar mubtada aka koma zuwa ga tamizi ma huwa al'asul ana akalla min kamalan wa walada malan wa walada shine tamizi da an ce ana aƙalla minka aka yi shiru to akwai ibihami yawwa dukkaninsu tamizi ne na nisba tamizi ne na jimla to akwai dalili ba haka ɗaya an gabar asali an hakoma wani abu sau da haka sai a duba inda akwai tafasiru suna nan da yawa go yawwa in ka samu tafsiri ko da goma akalla kai nazarin su wala Allah ka samu bayani insha Allah to sai malam ya ce wa kashtaraitu arba'an ne aja to ya za mu shiga bangare na biyu shine tamyizu mufradin tamyizu wa faradin ishtaraitu arba'an na sai hudu ne aja tunkiya na sai tunkiya hudu aga ko maraka hudu ko tunkiya hudu wasu ce na aja tunkiya wasu ce maraka Allahu alam to ne ajan din nan shine tamyizi amma tamizi ne na mafaradi yanzu kawai abin da ke da ishkali a nan shine arba'an ishtaraitu kowa ya san ma'ana ishtaraitu eh amma arba'an din nan hudu to hudu mi eh kila bawa hudu ne kila mota hudu kila gida hudu kila kila sai aka ce ne ajan to ha za ta mizu shi ma wa huwa kasirun fil qur'an mm ya ma fi sauki eh eh yana da yawa idan misalin sa shi kuma inda za mu samu tamyizi mm mm mm to ina tamyizi eh shi ne tamyizi to ya an kai bai zan mansubin ba zun tisabin ko ka manta eh muna so a kawo zun tisabin ismun zun tisabin fassara shi muke bukata sanan da yawa ni ra'aitu ahada ashara kawkaban kawkaban hmm? ah, ga can yana cewa waliya tis'un wa ne ne eh ya ayin yake yawwa inna haza akhi lahu tis'un wa tis'una na'aja hmm? shi ma tamyizun ne na mufradi ga mun samu na'aja to ina wani tamyizu mufradin sanan da yawa in ka ɗauki alƙalami za ka fidda ɗari ma a ƙur'ani eh saboda lokaci kowa sai ya je ya ƙoƙari ya wasa a bincike tunda ƙur'ani shine da yake hannun kowa awa komi talaucin gari kana da ƙur'ani so eh in har baka da littattafan larabci to sai ce a wishtaraitu alfaritilin saja ko kuma na sai riɗili wato riɗili dubu riɗili wazani ne mizani ne na nauyi hmm? sajan wanda yake uh, kamar katako haka ma'ana na sai katakon da nauyinsa ya kai riɗili dubu to sajan din nan shi ne tamizi an mufaradin rutilin din nan gashi ko alfa rutilin din nan da kake gani da cewa kawai ne ishtaraitu alfa rutilin na yi shiru na sai wazanin rutili dubu to na ne sai na ce sajan a ina nufin katako don in yi rumfa ko in yi rufin gida da sauransu ta wannan shi ne Hmm? To. Bari mu ƙarasa sai mu dawo mu yi la'irabinsu. Au bi'tuhu makilatan aruzza ko kuma na saida masa makilatan abin au aruzza na shinkafa. A gani? yanzu da bai kawo aruzza ɗin nan ba, wanda shi ne tamyizi. nice ɗaya makilatan to abubuwan da ake awo yawa gare su akwai gero akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma da nace a ruzzan to sai aka fahimci cewa shinkafa da ke nufi to a ruzzan din nan ta ɗauke ibihamin da ke cikin makilatan din nan shi yasa aka kira shi da tamyizu mufradin shi ya fassara abu kwaya ɗaya ne au ƙadara ba'in au zira'in khazza ko kuma na sai gaba gaba ɗaya ko zira'i ɗaya khazzan na alhariri to khazzan ɗin nan shi ne ya fassara mana ba'in ɗin nan ko zira'in ɗin nan tunda abubuwan da ake saye ko gaba ɗaya ko zira'i shida da yawa a bada aka ce a khazzan to sai aka fahimci cewa a wani abu ne ake nufi kuma ga sha ambata to kullu haza ta mizu mufradi to in ka koma can duk zaka ga wannan walakin anta a'ala manzilan kaga anta damirun ne munfasilun hmm? barizun mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada a'ala shine khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف يتعذر تهليكها منزلا شين تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر والعصل منزلك أعلى هذا هو العصل اشتري فعل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل أربعا م? أربعا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو المميز أو المفسر أو المبين نعاجا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر أو اشتريت ألف رطل ساجة اشتري فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الف مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه أه مفرد أه لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف رطل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد شيما وهو صحيح الآخر ساجا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر بعته بع شما فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به منصوب مكيلة أه؟ مفعول به ثان وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صيح الآخر أرز تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد هو صحيح الأخير أو قدر باين إيش بي توشيني بي أو إنن أدفيني أكن بئته مكيلة أرزا سيكتي بي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به منصوب قدر مفعول به ثان وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف باع مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره خزا yadda ka yi li'irabin ba'in shi za ka yi li'irabin zira'in khazan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi alfatatu zahiratu ala akhirihi li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri wa wajibu tamyiz to sai hukuncin tamyizi yanzu shine abu na ƙarshe yace wa wajibu tamyizi abin da yake wajibi ga tamyizi an yi na kara a kawo shi na kira shi yasa duk misalan da muka kawo da na ayoyi da na waye duka zaka ga na kira an haka ba a kawo ba a rufa ba eh wannan hodole ne amma alwa suna kiran su da alwajibu sina'i ba alwajibu shar'i ba akwai bambanci tsakanin alwajibu shar'i alwajibu sina'i hmm? ɗaya bambanci wajibi na sana'a wajibi na shari'a to a sana'i ha wa ka daga wa zai daga to eh kenan ba laifi ko na'am eh ba laifi kenan kana ya kawo tamizi ma'arifa eh kenan ba laifi in mutum ya yi haka kai a wurinka eh to a yi bincike a gano ma huwa alfarqu baina alwajibi shar'i da alwajibi sinai to wannan wajibin ne sinai ba wajibin ne shar'i ba ga bambanci ga fili to kawo misali tunda ka ce ana iya tunda mu dai ba mu kawo ba haka kai za ka kawo yanzu mu dai ba mu gani ba amma tunda ka ce ana iyawa to kaga sai ka iya din mu gani kai eh a a ya jaye to ya ji tsoro ke wa an ya kuna mutulakan mu'akhara kuma wajibi ne tamizi ya zamo ƙarshe gina an ya taƙaddamahu alfa'il wal fa'il haza shartun dole ne sai fi'ili da fa'ili sun gabace shi kenan ya zo ƙarshe mutulakan kuma bisa wawaitawa bisa wawaitawa bi ma'ana tamizu jumlatin ne ko tamizu mufradin ne eh ala habbi ma sabaka duka dai zai zo mi a ƙarshe ba za ga don misalan da muka kawo tamizi ƙarshe ake kawo shi me yasa ake kawo shi ƙarshe mad dalilu wannan shine karatuwa ka san kaza kuma ga hujja amma ka san kaza mai hujja ba ilimi ba ne haza laisa ilman yawwa so da haka ilimi almujarrad an dala'il laisa ilman wal ilmu ma tabi'ahu dalil in ba ka yi dalili to ba yadda malaman fuka suka ce idan ka haddace fiƙihu dun na mazhaba ka ka haddace a baka san dalilan malaman fiqihu ba to lasta aliman ba ilimi kake dauke da shi ba eh misali ka haddace risala ka haddace askari ka haddace muktasar eh to a me maganan me muktasar me muktasar ya ce kaza hmm wal adlu hurrun muslimun balighun aqilun kaza kaza to me dalilin malam me muktasar baka sani ba هذا ليس علما هذا علمي بني العلم أن تعرف شيئا ودليله nasan kaza ga hukuncinsa kuma ga hujja to shi a dalili shi a ilimi kuma addalili shi ne saboda li'anna tamyiza fadlatun laysa min rukunai jumla baya cikin rukunan jumla guda biyu almusnad wal musnad ilai shi falala ne saboda haka ragowar zance ne sai magana ta cika kap sai a kawo to haza huwa dale wallahu ta'ala alam to aiki a ba wani aiki yayi na hau sauki gare shi ina jin daɗin na hau ka'ida ce malam da ka sani shi kenan eh a to ai da ba shi ne karatu dama karatu ai loko yake shi yasa ake buƙatar malami in baka nemi malami ba sai ka faɗa rami saboda abubuwan loko suke sai shi ɗauko maka su da cikin ɗaki sai shi aje ma bakin ƙofa kwasa ɗaya za ka yi kai gaba in dai mutum ya san wannan gaskiya abubuwa za su yi mai sauki kwarai kuwa za ka fahimci addini yadda ya kamata Eh, sai dai in ana magana ka ka kalli mutane kawai Eh, kai ka- kai ka san inda an kai kai ka san mahita saboda haka yi ka gana ta rikici kai ka san ina ina ne abubuwa suke amma yan ba kai wannan ba kaga sai dai a yi ta yawo da kai wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza kuma ba ka iya tantancewa waye hujja waye ba hujja ba waye cancanta yi magana waye bai cancanta ba ka sani ba eh tunda kowa magana ya kai babu ka'idan magana ba gani wanda ya ga dama sai shi magana ko ta ilimi ce ko ba ta ilimi ba ce to amma in kana da qawaid to da su zaka auna kowa eh kowa duk wanda ya magana waɗannan ka'idodin zaka gitta shi akai eh in ya cancanta za ka gane in bai cancanta ba za ka gan shi tsirara ƙwarai kuwa sai dai kai shiru kawai to shi yasa in mutane na abubuwa malamai sai dai su jinjina kai kawai eh a sun san kwaba ake yi. Mm. amin ne mutum ya kyautata niyyarsa kyautata ikhlasi to sai Allah ya taimake shi wayanga abubuwa babban abin da suke so shine ikhlasi Eh, ka ji a ranka kana karatu ne saboda karatu ibada ne kai don ka gyara kanka Eh, kar ka damu da a ce ma ka sani ko kai malami ne kar ka damu wallahi in lokaci ya ko shedan sai ya ce ma malami ko shedan sai dai bayan ya gama cewa malami sai shi faɗi wani abu amma malantan nan dole ta- sai ta shigo shi ɗan ma ya bi ya a ƙarya ne to kaga ba wani abun rigima ba ne bai da zaka jira sai an naɗa ka ko kai ta rigima sai an sa ka cikin masu wa'azi sai ka shiga cikin masu tafsiri kai don Allah eh yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat to wannan shine subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh